بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لوس عني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك وآياتك وارفض نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين والشمات الأعضاء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke haduwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu musamman abin da yake da alaka da sani na ma'anoni na alkur'ani mai girma yau goma ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi muwafaka da uku ga watan biyar mayu kenan miladiya dubu biyu da ashirin daidai aramma ya ja mana aya ta arba'in da hudu a cikin suratul ankabuti inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq inna fi dhalika la'ayatan lil mu'minin ma'anar wannan ayan wallahu ta'ala alam Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai bil haqqi bisa adalci ne bisa gaskiya da adalci da gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su inna fi zalika da ayatan lil mu'minin wannan aya ce babu kowa ba sai ga mu'mini ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yana nuna wa mutane cewa dalilin da yasa ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai shine don a tsayar da adalci da gaskiya don a tsayar da adalci da gaskiya shi sa ayan yace bil haqqi da gaskiya ai ma'ana bil adli wal an halitta sammai bakwai nan da katsai bakwai din nan domin ya zamanto an tsaye da adalci domin Allah subhanahu wa ta'ala a yi mun manta juna yana faɗa cewa kamar misali wanda ya zo a cikin a cikin ar-rahman ya cewa ar-rahman kamar yadda ya zo a cikin suratul rahman Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بالنسبة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب الأصل والريحان هكا أولا آيكم الله سبحانه وتعالى هنا شوى إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر كذا أولا آية الله سبحانه وتعالى هنا نونا مكة شوى ni ina umartan da adalci ya'muru bil adl ina yin umarni da ai adalci to ai na ga ai adalci a lahira a ai annan kasan ne shi yasa anan wurin yace khalaqallahu samawati wal arda bil haqq Allah ya halitta sammai bakwai da kasai bakwai domin a tsayar da adalci da gaskiya inna fi zalika lalle wannan halittu na sammai da kasai bakwai din nan aya ne karan kansu amma ba kowa ba ne zai iya kallon sama ya ga aya ya kalli ƙasa ya ga aya sai mene sai mutanen da yake mumune ne domin mene idan ka tsaya kalla wannan sama sai ga tun daga nan za ka yi tafiya ka yi tafiya ka yi tafiya har zuwa Legas ba za ka ga wani fila ba in ka ƙara ɗauka daga nan ka fara tafiya ka yi tafiya ka yi tafiya har zuwa Maiduguri ƙarshen Najeriya kenan ko to ba za ka ga wani fila da ya so sama sannan kai ta nan gabas haka kai ta kallo kai ta kallo ba za ka karshen gabas ba in kai na can yamma ba za ka karshen abin nan ba kai to karshen da bai idan ka hau jirgin sama kai ta tafiya a jirgin sama shu ko kana ganin za ka iya ganin wani fila ba za ka gani ba to wannan sama kuma aka yi su matakai matakai mataki mataki ne hawa ta ɗaya hawa ta biyu hawa ta uku hawa har zuwa hawa ta bakwai wani tsakanin wannan saman ta farko da wancan saman ta biyu tafiyan shekara ɗari biyar ne kauransu kuma kauran mene tafiyan shekara ɗari biyar ne shi ma ƙasan nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su kala kala kala kala hawa hawa hawa hawa har zuwa bakwai kai dai ka fara kallo yanzu ana faran tona maka bohol za ka ta ganin kasan da za a rika haƙowa kala daban-daban kala daban-daban kala daban-daban ashe kallon wannan abun kawai bai isa mutum ya zamanto masa aya ba Allah sai kullum magana yake to wannan zai zamanto aya ne lil mu'minina ga wa'anda yake mu'mine ne su ne wannan zai amfane su amma in mutum ba mu'mini bane sai ya kallon sa ma ya ce a ai ne ne yayi is the work is the work of nature kaga wannan ai ya ji ya yi goyin amsa kenan ya zama mahaukaci wannan ya haukaci domin ba yadda za ka ga abu kamar wannan ka ce babu wanda ya yi shi kowane samamman abu to da wanda ya samar da shi ba za ka zo ga gida kawai a tsakiyar daji ka ce a gidan nan ya faɗo daga sama bane ba zai yi ba akwai wanda ya gina shi an gani ko Allah subhanahu wataala ya yafe mana kuma wannan ya zamanto mana aya shi yasa a wancan suran al-imran Allah subhanahu wataala yake cewa إن في خلق السماوات والأرض لآيات لقوم إن في خلق السماوات والأرض لآيات لقوم يؤمنون الذين يذكرون الله إن في خلق السماوات والأرض لآيات للم... لآيات لقوم يؤمنون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آية تقبل الله سبحانه وتعالى يشي
ولا أكلوا
اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون آية 45 سورة الله سبحانه وتعالى سوايك أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون معنى أتل ما أوهي إليك كرنت أبوان دي مكا كرنت أبين دي مكا يومك وحي زوا غريك للتاجي كما يصلى domin ta wannan sallar tana hana alfasha tana hana munkar sai dai ambatan Allah madaukakin sarki ya fi komai girma Allah kuma yana sani ga abin da kuke aikatawa ma'anar wannan ayan Allah subhanahu wa ta'ala yana yawa manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ka karanta abin da muka saukar maka gare ka na alqur'ani mai girma kai kuma aiki da wannan alqur'ani kai sallah bisa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yanka ya yanka ya yanka ko ya sanya su domin ne inna salata domin kiyaye sallah tanha tana hana ma abocinta aikata aikin alfasha ko ko sabo da munkari me yasa domin wannan mutumin da yake yin wayannan sallolin yana wuzu in dai hage kiyaye rukunanta da sharkanta to lalle sallan nan za ta hana shi aikata mugayen aiki sannan Allah madaukakin sarki wala zikrullahi akbar kuma ambaton Allah subhanahu wataala yana da girma sosai ya ji komai girma wallahu ya'lamu ma tasma'un Allah madaukakin sarki yana sane daga dukkanin abubuwan da muke aikatawa na alheri ko ku shari a cikin wannan ayan akwai matsaloli ɗaiɗaiɗaiɗai har guda hudu na farko matsala ta farko Allah maɗaukakin sarki yana magana da manzansa ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma abin da ake nufi al'ummarsa abin da ake malaman tafsir suke cewa al-khitab lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal murad bihi ummatu abin da ake wanda ake magana da shi shi ne wane shi ne annan muhammad sallallahu alaihi wa sallama saƙon kuma na su wane ne saƙon na al'ummar sa ne da shi domin dama shi a annan muhammad sallallahu alaihi wa sallama ai dama yana karanta alƙur'ani an gani ko so da yanzu shi ake gaya ma amma saƙo ne na al'ummar sa mu da zamu zo ko mu al'ummar annan muhammad tun lokacin da yake kaidul hayat yana raye a wannan lokacin saƙon yana zuwa ga al'ummar sa ne shi ake gayawa idan al'ummar sa saƙon na al'umma ne ba na shi ba to Allah subhanahu wata'ala yana gaya maka kai da kake kallon mu da ke da ke kallon mu cewa usma uhiya ilayka ka karanta wannan abin da muka yi maka wahayi a gare ka na alqur'ani mai girma kaga wannan da annabi ake yi amma abin da ake nufi mu al'ummar annabi shi yasa wancan ayar take cewa wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon yake cewa Allah cewa ya Allah mutane na sun dauki alqur'anin nan sun mai da shi abun karantawa ga ganin dama jebi jebi mutum zai zaka tarar da shi yana da qur'ani a dake shi sai qur'ani ya shekara ki daga ya karanta ka qur'ani yayi kura malam da yana karantawa zai kura ba zai kura اتخذوا هذا القرآن مهجوا شفع عنه أنت الله سبحانه وتعالى شيء أسل ما أوهي إليك من الكتاب وأقيموا الصلاة ككرنت أبن عند مكي مكا وحي مكا توكا مكا دسينا للتاج كنا الأمة النبي مو da muke raye da ma wayanda suke kafin kafin mu in can su da su aka yi magana yanzu mu ma da muke raye da mu ake magana an mu ma mun mutu wayanda za su zo su ma da su ake har zuwa tashin kiyama cewa mu karanta alqur'ani ne cewa in mun karanta alkur'anin to ba wai karantawa rere rere wa uzlama wuri da yakin lafi a a a yi tadabburi ne wannan aya take nufi shi yasa yana da matukar muhimmanci mutum ya rika sauraron tafsirai ko ko ya rika karanta tafsirai na alkur'ani mai girma domin ya rika sanin sakon alkur'ani domin me Allah subhanahu wata'ala ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha wannan ayar haɗari take da ita Allah ya ce shin mutane ba sa yin tadabburi ne na alkur'ani sakon da alkur'ani yake ɗauke da shi am ala qulubin afwaluha ko ko suna kan wata irin zuciya ce wacce take rufaffiya ce zuciyar rufaffiya ce duk sakon da Allah subhanahu wata'ala yake so a isar musu da shi zuciyar ba za ta yi ta ɗauka ba saboda zuciyar an kulle ta am ala qulubin afwaluha a wani ayin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi Allah law wajadu fi ikhtilafan kathira shin mutane ba sa yin tadabburi ne na alqur'ani da a ce ba Allah bane ya saukar da alqur'ani ai da an samu sabani da yawa ka faɗa magana a nan wurin ka ji can wurin ka warware ka faɗa a nan yanzu ka kore can ka tabbatar nan ka tabbatar can ka ƙara korewa to amma da yake Allah ne ba babu wannan a cikin alkur'ani ne kenan utul ma uhi ne da min kitab ka karanta alkur'ani kai ta dabburi menene sakon da Allah subhanahu wataala yake so mutane su dauka shi kai ka dauka kai amfani da shi wa aqimu salat ka kuma yi sallah kaga wannan ma al-kitab din nabi sallallahu alaihi wa sallama wal murad bihi ummatuhu wannan ma a kitab din maganar nan ana yin ta ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama amma abin da ake nufi ba shine al'umman annabi cewa wa aqimus sala to mi sallah me ake nufi da yin sallah shine kai sallolin nan guda biyar da Allah subhanahu wataala ya wajabta maka ka kiyaye rukunanta da shar'anta farallanta kenan sunnoni mustahaban sallah karatu na alqur'ani ka yi shi daidai daidai daidai daidai in an zo yin ruku a yi ruku'u daidai a natsai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana a wannan hadisin da kowa ya haddace hadisu salatul muslim hadisin wannan mutumin da ya zo yi sallah shaf shaf ya faki baya wa sai dada Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah assalamu alaikum manzon Allah ya zo ya ce manzon Allah assalamu alaikum ya rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah yarki fa salli fa innaka lam tusalli manzo Allah ya ce to wa alaikum assalam mun an sallaman ka amma ko ma ka saki sallah wannan sallan da kai yar faki ba yawa sai lada Allah bai karba ba sallah ba shi ba kai sallah wannan bawon Allah ya kara komawa ya kara ya kara yin kabbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum ya kara dawowa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana dukkan ko nan guda hudu haka yi su ma yar faki ba yawa sai lada sallar azhar ne ko na na mutum misali ya shine sake ka kuma ka sake wannan sallar da kake ba me yasa saboda ba a kiyaye rukunnanta ba ba a kiyaye farallai ba wajibai sun ba a kiyaye farallai ba sunnoni musabai duka ba a kiyaye ba ruku'u ba a kiyaye ba sujida ba a kiyaye ba da an yi hub an dago hub hub a'a haka aka yi shi har su uku yace to kuma zan Allah ba na kure a naka na yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai nuna masa yadda ake yin sallah yace idan ka zo zaka yi sallah ka tsaya a tsaye ka kabbara Allahu akbar sai ka dide ta tukunna ka sauke hannu in za ka kama hannu ka kama hannu in ba mai kama hannu bane ka sake hannunka sai ka sallah ta yi domin babu wani malami da ya ce duk mutumin da ya yi sallah ya sake hannun sallar shi ta lalace babu to daga in kai mai kama hannu kai in fact akwai malaman ma da suke ganin cewa a sallan da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mu wannan mutumin to ba ce kama hannu ba an gani ko da karabin hadisin sosai wannan matsala ce ta ilimi babu ba ce kama hannu ba duk da ba wai ina cewa ba a kama hannu ba a ana kama hannu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ma ashar anbiya an umarce mu da mu daura hannunmu na dama akan hannunmu na hagu akan yayin da muka zo muke yin sallah akwai wannan hadisi saboda haka muna magana ne yanzu in kai kana kana kamawa kama in baka kamawa kai kana in saki ne da wannan mazhaba ta malikiya shi kenan kai ka karanta fatiha ka karanta sura abin da ya sawwaka kai ruku'u hatta ta kuma inda rakiya manzo Allah ya ce har sai ka daidaita a ruku'u kai bala sannan kai tasbihi ka dago hatta ta kuma inda ka'iman har sai ka daidaita a tsaye sannan ka ƙara komawa kai sujada har sai ka daidaita a cikin sujadan ba da ka toɗa na ɗis ka ɗaga a'a sai ka daidaita kowane ƙashi ya koma sannan ka ɗago ka daidaita a zaune ka ƙara komawa sujada ta biyu ka daidaita a cikin sujadan sannan ka ƙara ɗagowa ka tafarka a biyu manzon Allah ya ce masa to haka za ka yi to ka gani wannan shine wace da sana'a ka tsaye da sallah bisa gwargwadon yadda manzon ka sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda muka kamar yadda muka ina yin sallah sallallahu alaihi wasallam an gani ko wa kin sala domin wa'annan wannan ita ce ake nufi da sallah din abu nan Allah subhanahu wata'ala ya ce inna salata tanha anil fahsha'i ita sallan nan to tana hana aikata aikin alfasha me ake nufi da wannan cewa abinda ake nufi cewa sallolin nan guda biyar to in dai har ka yi su a wannan surar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya suranta har yake faɗa a cikin wancan hadisin sallu kama ra'aytumuni usalli to suna kankare zunubai tsakanin wannan sallan da wancan sallan idan aka yi sallan asuba kai ta a daidai irin wannan sigar to kurakuran da ka aikata tsakanin sallan asubahin nan zuwa sallan azhar to da sallan azhar sai an yage maka yanzu kai sallan azhar to daga sallan azhar kafin zuwa sallan asar mutum ai zai iya kuskure zai iya aikata zunubi manzo Allah yake to shi ma sai a yafe mai wa'annan kurakuran da ke tsakanin sallan azhar zuwa sallan asar haka dai wa'annan salloli guda biyar din har wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masa abbansa shin ya kuke gani da ya faɗi irin wannan magana cewa ya kuke gani idan mutum a kofar gidansa akwai stream korama na ruwa kama a ce akwai wani wuri wanda ruwa ke rushewa ruwan ma ciyo ne an gani ko ruwan ma ciyo ne tas yake sai mutum ya rika wanke jikin shi sau biyar a rana shin jikin shi za a samu da tukuwa kullum sai ya yi wanka sau biyar a wannan ruwan shin zai zama tuwa da jikin shi akwai akwai dauda ko ko akwai datti sabai gaba ɗaya suka sha la yabqa min daranihi shay babu dattin da zai zama to ya saura a jikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka nan salloli guda biyar din nan suke haka nan salloli guda biyar din nan suke Allah yana kankara zunubai da su wa'annan salloli guda biyar imamu tanmi biyar wai so mana wannan hadisi haka nan Abdullahi bin Umar shi ma yana faɗa yace as-salat huna abin da ake nufi a sallah a wannan wurin shine alquran karatun alqur'anin nan da zaka yi a cikin wannan sallah shine zai kai ka ya hana ka aikata aikin alfasha da munkari da zina dukkanin wani sabo na Allah kenan wannan kaga ya ƙara mana wani himma cewa in mun zo za mu sallah to kan mu karanta aya ɗaya mu da ammatan Allahu akbar to a ƙara domin wannan karatun da karanta shi kowane aya ɗaya ka karanta za a kwakwance ta a yi bisis ɗinta a baka lada kan kowane harafi guda ɗaya ka kaddara cewa da a cikin sallan ka ce bismillahir rahmanir rahim kana da lada ɗari biyu babu goma a cewa da kai bismillahir rahmanir rahim a cikin sallan ɗin to kana da lada ɗari biyu babu goma har ila yau a wani hadisin Allah subhanahu abin da yasa wannan bawan Allah ya tafi kan cewa ai abin da ake nufi da karatun alqur'ani ne ya shi ai akwai hadisin da Allah subhanahu wataala hadisin kursi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce na raba sallah tsaka gida biyu tsakanin ni da bawa na ne an gani ko na raba sallah bi gida biyu rabi nawa rabi na bawa misali sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce kafin na tukuna manzo Allah ya gaya mana hadisin cewa duk wanda ya sallah bai karanta Fatiha ba ba shi da sallah an gani ko to a ƙarƙashin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai Allah ya ce na raba sallah zuwa gida biyu duk lokacin da bawa ya zo yake ya ce Allahu akbar sai ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah subhanahu wataala ya ce hamidani abdi bawa na ya gode mini idan bawa ya ƙara cewa ar-rahmanir rahim sai Allah subhanahu wataala ya ce asna alayya abdi bawa na ya yabe ni ka gani ko idan bawa ya ce maliki yawmiddin sai Allah subhanahu wataala ya ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni ya daraja ni to idan bawa ya ce sai Allah a wannan wurin sai Allah subhanahu wataala wa hadhihi al-ayat bayni wa bayna abdi wannan ayoyin nan guda uku da ya karanto ko guda wasu nan da ya karanto tsakanin ni da bawa na kenan wa'annan to idan bawa ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to yanzu bawa ya shiga nashi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah subhanahu wataala ya ce fa hadi fa hadi bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'ala wannan tsakani na ni da bawa na ne kuma bawan nan na wata abin da ya tambaye ni to ko zan bashi idan bawa ya ce اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سأل الله سبحانه وتعالى شيء فهو لعبدي ولعبدي ما سأله wannan dukkanin abin da ba wannan ya tambaya to shi yake roƙa ma kansa ni ko a matsayina na ubangijinsa to na aminta na ba shi wannan kenan shari'a da karoki Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan surar Allah ya maka tabbatar da kai da kai tabbatar da kai da karo ka Allah yayi akan siratul mustaqim Allah ya ce na ansa cewa da kai Allah ya kare ka ka fada cikin irin Yahudawa da Nasarawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duka na an samu ka za mu kare ka mu kiyaye mutuncin ka to kenan kaga wannan kalubale ne ga mutane wanda har wasu ma suna ganin cewa su za su daina yin sallah wai ma sun daina yin sallah to wanda ya daina yin sallah sai a ce musulmi ne kuwa to Allah ya ce mana duk wanda ya daina yin sallah to ya tabbatar ma da kansa cewa ya wurda kansa cikin halaka mun san akwai shubuhan da suke fakewa da shi suna cewa mene wai wai Allah ya ce wa abu rabbaka hatta ya ce ka nufin kai ta bauta wa ubangijinka har sai ka ji yaqini ya zo maka idan ka samu satin ki yaqini a cikin zuciyanka cewa lalle kana bauta wa Allah to shikenan wai sai ka daina bauta to ai wannan shedan ne ya gaya musu dama Allah ya faɗa ya ce wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yajadu duk wanda ya fake da wannan ayan ya daina yin sallah to ya tabbatar cewa wuta zai shi domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine shugaban masu yake a ranar da zai rasu ma sai yi sallah sahabbansa babu manya manyan waliyai a tarihin duniya tun da aka yi duniya har zuwa ƙarshen duniya babu manya manyan waliyai kamar su su ma babu ɗaya daga cikin su muka taɓa samun labari cewa ya daina yin sallah maulan mu shehu ahmad tijjani radiyallahu ta'ala an yana faɗa yana cewa ƙura dot da dokin ko doki ya shaƙa na sahabbai mu ba mu kai darajar wannan ƙura ba in ji shehu ahmad tijjani radiyallahu ta'ala so haka nan sun sahabban nan ba su daina yin sallah ba kai mu gangaro hannun kasa shehu ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu har ranar da zai rasu a gadon asibiti sai da ya sa aka yi masa alula yaronsa ko hajjin wannan nasa maulan mu shewa hasan sisi ali sisi radiyallahu ta'ala yana cewa a kana cikin wannan yanayi har sai an maka yace kai ba za ka gane abin da nake gane ba ai wannan sallan haka annabi na yi ta har zuwa mutuwarsa so da ka dan ne ni kuma zan tsaya ina da ina wannan rashin lafiya ba zan yi sallah ba saboda haka yan uwana duk wanda ya daina yin sallah alama ne na cewa ya sai ma kanshi tikitin shiga gidan wuta Allah mun tuba Allah kare yan uwana ana daga mana hannun cewa lokacin da aka ɗiban mai shirin ya riga ya kawo jiki abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana malamanmu da shehunanmu ga baki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri Allah ya amfana zuri'an su jagoran mu farfesa Ibrahim Ahmad Makari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri Allah subhanahu wataala ya amfana zuri'ansa Allah subhanahu wataala ya kara musu jagoranci Allah subhanahu wataala ya ci gaba da amfani da shi wurin shi ta al'umma sauran yan uwa da suke kaiwa da komowa wurin shi ta al'umma muna roƙon Allah subhanahu wurin ilmantar da al'umma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri Allah ya kara mana tawfiki baki da media team namu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri ku da kuke iman kallon da kuma sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfana zuri'an ku Allah ya wuce ku albarka innahu waliyyu dhalika al-qadir alayhi ni'mal mawla wa ni'mal nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh